الطين والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يطغينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غدت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قرما وغفلينا غدت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد الطمان وغسلينا كانت دقيقك أهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبنينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقدت للأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا جيدنا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا من لا يفرغ غما في جوانحنا ويفرش الدرب samayayi don mu yi saboda shi addini wani abu ne da ba ka yin gaban kanka sai abin da aka ce maka ka yi sai ka aikata in aka ce maka ka bari sai ka bari idan kuma aka yi tawakkufi kai ma sai ka yi tawakkufi abin da ba a ce ka yi ba ba a ce ka bari ba aka kawar da kai to kar ka kutsa cikinsa kuma ka ga kai sai ka kirkiro wani abu naka to sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama haka suka ringa rayuwa kuma suka ringa karanto mana wasu abubuwan da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna matuƙa da tsananin so da ƙauna ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa wannan baiwar Allah da ta ji babu wanda ya fi kasancewa ta kasance tare da shi saboda so sai ta ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne wanda ya kasance ta taso ta zo ta bawa annabi sallallahu Alaihi wasallama kanta da kanta ta ce aure ni ya rasulallah ni na zo na kawo kaina don ka aure ni ta ba da kanta gare shi wannan soyayya ce take sabbaba wa mutum haka kuma dama masoyinmu na farko kuma na ƙarshe shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani abu da za mu aikata wanda yake soyayyar annabi sallallahu Alaihi wasallama ba za ta yi tasiri a cikinsa ba da abin da aka ce maka ga na annabi sallallahu alaihi wasallama ga na wani to soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta rinjaye ka sai ka ajiye nasa sai ka ɗauna annabi sallallahu alaihi wasallama saboda dukkanin wanda kake ƙoƙarin yin kwaikwayo da shi soyayyarsa ba za ta kai soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama a ranka ba dole ne wannan wajibi ne sidna umar allah ya ƙara masa yarda yana son annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ce ya fi son kansa tukunna kansa ne a farko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a sannan sai na umar ya ce ya fi son annabi sallallahu sallama sama da iyalinsa da kansa da koma da duniyar baki ɗaya annabi sallallahu sallama ya ce to yanzu ne kai imani umar amma mutum ya kasance yana son wani abu sama da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin akwai shakku ku a cikin zuciyarsa akwai rashin ingantaccen imani a cikin zuciyar wannan mutum shi yasa kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka nuna mishi so a rayuwarsa da lokacin da baya tsakaninsu yadda suka nuna mishi so a gabansa da lokacin da ba sa gabansa yadda in sun zo gurin shi suke yi haka in ma ba sa nan abin yake na ƙaunarsa a cikin zuciyarsu soyayyar bata canja ba dama ita soyayyar gaskiya haka take dama ka iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bar duniya a nan ne sahabban shi suka nuna tsantsar ƙauna a gare shi saboda me saboda loka da yawa za ka ga mutum in yana nan akan yi abu yana nan in baya nan akan yi abu saɓanin abin da ake yi in yana nan zaga yawanci haka rayuwar al'umma take musamman a irin wannan lokacin amma su kuwa da baya nan haka suka ci gaba da yadda ya basu ba su canja ba dama kuma ya yi musu addu'a sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya tabbatar da su a musulunci ya tafiyar da hijirarsu ma'ana hijirarsu ta yiwu kar su ridda bayan ya bar duniya kuma haka addu'ar nan ta yi tasiri a kan sahabin annabi sallallahu Alaihi wasallama yadda suka kasance lokacin da yake gabansu, haka lokacin da ya bar duniya ma suka ƙara dagewa. Jihadi da suke fita lokacin da yake nan da ya bar duniya, haka suka ci gaba da zuwa jihadin. Salloli biyar da ake yi a kowane lokaci na tsanani da daɗi, haka suka ci gaba da yi. riƙe daular musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar su haka suka ɗora daga inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya za ka ga wasu abubuwan akwai tasiri na sahabbai wasu abubuwan za ka ga ijtihadi suka yi wasu abubuwan za ka ga ijma'i suka yi da sauran abubuwan da ya faru da dama wanda ya nuna maka sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsaya sun jajirce sun ɗora daga inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar su don haka wajibi ne ga musulmi shi ma ya tsaya ya jajirce ya ɗora daga inda ya zo ya riski waɗanda suka huce shi suka bari dole ne ya saka soyayyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a ransa a fili da ɓoye a duka inda yake kuma ya fifita ta a kan komai wannan shi ne ainihin abin da wannan baiwar Allah ta nuna wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda ta nuna mashi ƙauna har ta ce ma ta ba shi kanta da kanta da kanta da kanta ta ba shi kanta da kanta saboda tana ganin wannan abin ita ƙaunarta da annabi sallama su kasance a tare shine take ganin iya ƙaunar da za ta nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an samu mata ma wasu wanda suka nuna ƙoƙarin annabi sallama ya auri ƴan uwansu ya haɗa su da su saboda yanda suke kwaɗayin wa ƴan uwan nasu albarka da kasancewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau insha Allahu za mu ɗora mu ji bayan ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kanta da dukkanin irin abubuwan da dakta ya yi mana bayani dangane da abin da za mu iya samu ko kwaikwayo ko aikatawa dangane da wannan nukuda za mu ji ita wannan baiwa Allah yaushe ne ta musulunta a ina ta musulunta bayan ta musulunta wanne irin ƙalubale ta samu dangane da ‘yan uwa da kuma waɗanda suke ba musulmai ba a wannan lokacin. Dokta mune makasan da zuwa da shigowa cikin wannan shiri mai albarka. To, Dokta, kaji tambayoyinmu da za mu yi a kai, wa'yannan su ne abubuwan da za mu tashi wannan gabar, ban sani ba ko akwai wata shimfiɗa ko wata ɗauraya da za ka yi mana a kan abin da ya faru na baya kafin kuma mu karasa da waɗannan tambayoyi ko kuma waɗannan abubuwa da za mu ɗora a kansu a yau.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna yi Allah godiya cikin sarautarsa da mulkinsa da buwayarsa da ɗaukakarsa ya sake haɗa mu da fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka kamar yadda dan uwa Aminu ya gabatar muna da abubuwa masu tarin yawa a yau za mu yi magana akan 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam mata guda biyu rukayya da umu kulsum a satuttukan da suka gabata mun tattauna akan wannan baiwar Allah da ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam babban darasin da ya kamata mu ɗauka shine na farko shi daraja da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da kimarsa mutanen kirki a zamaninsa a lokacinsa suna son sa suna ƙaunarsa da madansu da matansu abu na biyu annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya kaddara masa farin jini da ɗaukaka a cikin al'umma har takan kai ga mace takan zo ta ce da shi wahabtu laka nafsi ya rasulullah na ba da kaina gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi sallama kuma annabi wani ya amsa wani kuma bai amsa ba alayhi salatu wassalam yanzu cikin karamci irin nasa yayin da wannan mata ta tashi ta ce ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'ada nazara ilaiha wa sawwaba ya kalle ta sama da ƙasa sai ya shiru bai ce komai ba malamai suka ce wannan darasin da za mu ɗauka yana nuna mana halaccin idan mutum zai auri mace to ya kalle ta ya halatta duk wanda zai auri mace ya kalle ta wani sahabi ya zo yana ga annabi sallallahu alaihi wa sallama zai aure manzo Allah ce da shi ana zarta ilaiha ka kalle ta ka ganta yace a'a sai ce to farji fanzur ilaiha ka je ka ganta fa inna fi ayil ansari shay'an a idan matan madina akwai wani abu a wata riwayar annabi ya ce mutum ya ga matan da zai aura don ya ga ma'a ajabahu abin da ya burge shi a tattare da ita to amma a nan gurin al'aminu abubuwan da suke faruwa ya kamata a gyara wato shaidanci da rashin tsoron Allah da rashin imani da rashin tarbiyya da yake faruwa tsakanin manema aure yanzu abin ya wuce hankali ya wuce gona da iri ina kira ga iyayen yara Allah sa su ji abin da zan faɗa kuma su aiki da shi amin
na'am shari'a ta ce idan mutum zai auri mace ya ganta to amma ba cewa akai kullun ta je tite mai tsiraici yana ganin ta kuma yana taba jikinta ba yanzu al'ada ta gudana wasu daga cikin manema aure idan mutum ya je neman aure za ka ga yarinya darar da aka ce saurayinta zai zo yini za ta yi tana kwalliya yini tana kwalliya yini tana wanka ta gyara jikinta ba laifi ba ne mutum ya gyara jikinsa don zai gamu da wani to amma shafe-shafen turarurruka da bayyana wato fitina da abu na tsiraici na jikin yarinya sai ta fitar da shi yana shi mai neman ta aure ya zo ya gani yau ya gani gobe kullum idan ya zo za ga wani ma a gigice yake tafiya saboda ya san zai je ga wani abu amma fa bai aure ta ba wataƙila yana da wata budurwar irinta irinta guda goma sha biyar amma ya yaudare ta bata sani ba to ba ma wannan shi kadai ba zama wuri guda haɗa jiki idan an zo zance a haɗa jiki da idona a garin nan na gani wata rana a ƙofar gida ba wai a ciki ba fa yarinya tana zance da wani ta ɗauko mai kujera irin fararen kujerun nan da ake zama sun haɗa jiki ta zira ƙafafuwanta gwiwata a tsakanin gwiwoyinsa guda biyu a fili saboda rashin kunya kuma a ƙofar gidan ubanta wannan ba daidai ba ne wallahi da wadda kuma za su zo su zauna ko a dakali ko a tebur amma su haɗa kafaɗa su haɗa kafaɗa su haɗa mazaunansu su haɗa jiki wani ma hannunsa a kanta duka wannan ana yi al'adar mu a ɗabi'ar mu yawanci ana yi mutane suna yi suna ganin ai mata ta ce zan aure ta amma ba daidai ba ne wani ya zo tare za su ci abinci wani ta taje masa kai wani ya yanke mata farce wani ta yanke masa farce duka ana yi so ya kamata mutane su tuba zuwa ga Allah kuma in mutum bai isa gifari ba to Allah fa sai ya jarrabe shi a cikin wani auren na'am to ba ma wannan kaɗai ba malam zinace zinace wallahi akwai cases din da muke gamuwa da su akwai wanda kullun ya je siyasa da yarinyar yanzu daidai ne wannan ya ku al'umma annabi yanzu daidai iyaye kuna ina saurayi ya zo kullun siyasa da yarinya ya koya mata ya ɗanɗana mata kuma bai aure ta ba gwanda-gwanda ma yara 'yan mata da ɗan dama-dama amma zawarawa kan wasu Allah dai sawa'i kawai amin munin abin ya isa da haka maganar kallon wacce mutum zai aura ko kallon mata ya kamata mutane su yi taka tsantsan saboda haramun ne kuma lalle Allah tabaraka ta'ala sai yayi ukuba akan wannan abu no to dakta bari mu leka sashin masu to eh dakta wannan baka ganin kamar shine yake kawo an an yi auren zaman lafiya ya gagara ka ga zaman auren yaƙi yiwa?
Rai kuma na aminu. duk wanda suka lazimci wannan abin suna yi kuma ba su tuba ba su kuma ga Allah ba su gane kuskurensu ba ai dole Allah ya jarrabe su da da rashin zaman lafiya a cikin auren da rashin jin daɗi kuma abin da 'yan mata ba sa gane a duk wacce ta yadda ta ba da mutuncinta ga wani kafin ya aure ta to bayan ya aure ta ba zai ga mutuncinta ba to dakta bari mu leƙa sashin masu tallace tallace kafin mu damu ɗora daga inda muka tsaya
tana
قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقوما وغسلينا
نتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى
حان للصبح انبلاج
masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda a yau ma Dr. Abdullah Umar Usman Gadan Kaya yake mana sharhi da karin bayani dangane da tarihin baiwar Allah da ta bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama kanta Ummu Sharik. A Dr. kana tsakiyar yin bayani muka tafi sashin masu tallace-tallace inda kake yin bayani akan illar da take sawa zaman auren yake gagarar mata da mijin ko zaman lafiya yake gagarar su. Na.
gaskiya ne ah, kamar yadda na faɗa am, ah, kai ne ka kawo magana ai, Na.
dangane da zance abubuwan da wani al'umma take aikata a wajajen zance Mm.
kuma ni na fi son lalle iyaye Allah ya jiyar da su wannan zance da mazansu da matansu Amin.
Malam Aminu abin da yake faruwa a ƙasar nan ko a garin nan akan harkar zance yana da tsaban tsoro yana da haɗari ko ka san cewa akwai yaran 'yan matan da tun a wajen zance ake musu ciki Inna lillahi wa inna ka san cewa yanzu yawanci ana ta yau malamai fatawa an yi wa yarinya a aure da tsohon ciki da ciki wata ɗaya da ciki wata biyu da ciki wata kaza ka sani ilaihi.
yanzu a ƙasar nan a cikin mata 'yan mata akwai waɗanda sun saba ya zama musu jiki idan an zo wannan zancen sai an yi lalata har da wani abin da ake ce da shi wai shan minti ka san yadda yaro yake shan minti yake tsotsarsa to haka namiji zai je yana tsotsar mace tana tsotsarsa ya tattaba mata wuraren fitina duk a cikin zance a falon ubanta saboda wulakanci ba daidai ba ne To baka ganin sakacin iyayen kuskure ne Wala.
wallahi akwai sakaci na yadda da kai anan na yadda da kai akwai sakaci da rashin kulawa na iyaye kaga yarinya a kofar gidan ubanta rabin jikinta yana jikin saurayin da yake neman ta ubanta zai zo ce ai wai maneminta ne wannan ya saba da al'adar mu da addinin mu da ɗabi'ar mu da kunya da mutunci ya saba kuma su yan matan na abin da ba sa ganewa ba kowane saurayi ne fa zai aure ki ba akwai wanda an yi shekaru barkate da shi daga baya ya juya baya sai ya gama miki duk abin da zai miki na rashin kirki ya ya di di ya san ki ko ya yi lalata da ke ko ya tattaba jikinki ko ya miki duk abin da zai miki daga baya kuma ya je ga wacce tafi ki ya tsallaka ya je aure ta kuma ba uban da ya isa ya mai magana ka isa ne dan yaro ya zo ya shekara biyar shida bakwai yana neman yarka ya ce ya fasa ka isa za ka yi shi kotu ne to abin da yaran nan ba sa ganewa yan mata kuskure ne ki bar jikinki wani matashi ya zo ya taba miki jikinki kuskure ne kuma akwai hadari kwarai da gaske manzo Allah ya zo a hadisi na na Aisha take cewa ma masat yadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadu mar'atin qattu hannun annabi bai taba bai taba taba hannun wata mace wadda ba matarsa ba amma yau ba haka abin yake ba ban da fa maganar aika tsiraici tsiraici da ake aikawa tsiraici Kamar ya aikawa.
to mace sai ta sai ta cire rigarta ta dauki hoton ta bidiyo ta tura saurayinta wallahi ko satin da ya wuce wata ta gaya mun cewa wani yana neman ta aure yace yace ta yi tsirara ta yi bidiyo ta tura mai da yake wawu ya ce ba ta da wayo wauta yanda ka san zane ta a tsumagiya da bulala dan dai a waya ne na rasa yadda zan yi da ita wallahi ta ce wallahi malam ina son sa ina son sa malam haka ne ta ce kuma gashi ya ki ya fito na ce ai saban Allah da kika yi wannan barnar da kika yi ta isa ya zama ki bala inda ma Allah bai zai bari ya aure ki ba kuma daman shi namiji in dai ya san mace in dai ta bari ya sani wannan abin da ke boyan ta bari ya san shi to ba ta da kima idan shi Na'am.
ai a bashi ita kiɗima yana neman abun ido a rufe ya zai ya bada sadaki a shiga gida ya gani to amma yau iyayenmu mata ba su gane ba so akwai haɗari Dakta, da ke fuskantar mu da yawa akan wannan shani dangane da ɗaukar hoto a tura, eh, eh, shin ya halatta mutum ya- a waya ya ɗauki tsaraicinsa shi a karan kansa ya ringa gani?
bai halatta ba Na'am.
ai tsiraici kam rufe shi ake gaba ɗaya ai Na'am.
ba mutunci bane bayyana tsiraici To amma ka san ma ni na so ni.
Amin.
ka san abin da yake faruwa Na'am.
sai sun gama daukan tsaraicin nasu sun tura wa saurayin ba zai aure ta ba kuma ya ce mata barazana wani ma kiranta zai ce wallahi ko ki zo ko in suke shi a social media da kanta take zuwa ai yana cikin yaudarar da samari suke wa 'yan mata su su sa ta ɗauki hoton tsiraicinta ta tura masa ya riƙe wani ma sai amfani da wannan abu ya yi lalata da ita kuma ina faɗi wannan hatta matan aure malami wannan al'amari ya canja yanzu hatta matar aure wai ta ɗauki wai hoton kanta tsiraicinta wai ta aika wa mijinta a wayarsa akwai haɗari akwai haɗari mijinta ma.
mijinta ma Mm.
a gare mijinta ya halatta ya ganta ya halatta ya banta da ita amma ta ɗauka a waya ta tura masa akwai haɗari ga dalilai kamar haka na'am wasu daga cikin yan uwa masu harkar waya da sai da waya cikin ɗalibanmu suke gaya mana da masu gyaran waya cewa mala ya kamata a yi wa mata nasiha musamman mata 'yan mata da kuma matan aure akwai abubuwan da suke faruwa ba su sani ba mace za ta zo ta ɗauki hotuna na tsiraicinta da kaza da kaza ɗinta duk ta bashi a cikin wayarta sai wayar ta ɓata sai wani ya ɗauko ta sai ya kawo ta zai sai da ita sai a zo buɗe ta sai a ga wannan abu da sunanta da lambobinta da komai ba tsiraici ba ne wannan ba tonan asiri ba ne ko kuma ta zo sai da wayar saboda faraf kanan matanmu sun gama ɗaukan wannan hotunan a cikin wayoyinsu sai su zo za su sai da wayar sai su manta ba za su yi deleting ba akwai inda yake shiga ma ba sa iya ganewa wasu ma ba su san kan wayar sosai ba sai su manta yanzu duk inda ta posta shi in bata goge ba yana nan Mm.
da inda ta ɗauke shi in bata shiga ta goge ba yana nan to sai ka ga an je an buɗe ce wallahi ka ga wannan matan malam wane akwai wadda malam zigidar tsirara haihuwar uwarta ta ta ɗauki hotunan nan malam ɗauki hoton kirjinta ɗauki bayanta ta ɗauki kaza ta ta yi rawa ta yi kaza duk ta bashi a cikin waya so kuma ba ma wannan kaɗai ba malam ka san damuwar yanzu yaran mu ƙanana duk sun san inda wayoyin mu suke sun shiga sun san inda suke shiga ana bawa yara suna gem ko duk wacce take bawa ƴaƴanta wayarta suna gem ko uban da yake ba da ƴaƴansa wayarsa yana gem to bai da asiri inda yana hotuna ne za su buɗe su gani ko kai ka kama mata ka ɗauki hotonta ko ka tura mata wani abu ko ita ta turo maka wani abu duk yaran ku suna ganin tsaraicin ku ka duba rafkana malam daga fala yaro zai buɗe daga sunan yana gem ɗin nan zai shiga duk hotunan uwarsa sai ya gani na tsaraicinta shi yasa muka samu matsalar tarbiyya a cikin gidajenmu Mm.
sannan kuma ga kawaye akwai wadda ba ta da tsarin kullum kawayenta wayoyinta suna hannun kawayenta ga wata kawai za ta iya daukan wayarta akwai abu na sirri da ke da mijinki ne kawai to ko baki da miji ma saurayinki kika yi wani abu da shi ai ba za ki so wani ya gani ba ko ubanki ne ko uwa to amma matan yanzu ba wannan tsarin kawa tana iya daukan wayarta waya ba komai bane za su iya dauka Ko- bari in gaya ma akwai wanda wallahi tallahi bluetooth suke buɗe su ture duk hotunan da suka samu a cikin wayar kawarsu duk gaba ɗaya ko su sharing ɗinsu gaba ɗaya su tura ko saurayi ya zo ya karɓi wayarki wai ai soyayya ne sai ya karɓe miki wayarki ya riƙe yana duddubawa wani zuwa ya kunna bluetooth kawai ya danna duk hotunan ta gaba ɗaya sai da ya kwashe kuma ba a bashi ita ba daga baya kuma ya gudu bai aure ta ba ba daidai ba ne yanzu za ka iya ba wa ɗanka waya ka ce ya sa maka kati ka shiga ban ɗaki ya je ya buɗe galarinka ya buɗe hotunanka ya gaggani yanzu wata mata kuskure ta yi wai mai gidanta wai ya yi tafiya baya nan wai ya ce wai yana shauƙinta yana kaza ɗinta wai da Allah ta yi tsirara ta ɗauki hotonta ta ko ta tura mai ta yi tsirara komai ma na amina kasan komai ba abin da ba ta suka masa ba ai mijinta ne ta tura masa ya isa ya gani daga baya aka zo aka samu matsala rabuwar aure ta zo ya ce kuma sai na ci mutuncinki ta ce kai ɗin banza ta manta kaga fa mata su ce amma wallahi daga baya a social media aka saki wannan hotunan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsirara ba abun ba daɗin gani kazantar ta isa ka san waye tsohon mijinta ya wannan inna lillahi to yaya za ki zo mazan wannan zamani da ba su da garanti dan adam din wannan zamani da bai da tabbas ai duk abin da zan maka mu yi magana ta baka mu duk abin da zamu yi ta baka ko mu video call in na tabbatar ba ba recording kake yi ba amma batun a dauki hoto a tura wa wani yanzu ta je ta tura mai wannan tsiraicin abokinsa ya je ya bude wayarsa ya gani me za a ci ta tura masa wannan tsiraicin ‘ya'yansa sun je sun buɗe wayarsa sun gani akwai akwai mutunci a cikin wannan abin to muna da larura ta tarkar tarbiya da lalacewa tarbiya a cikin wannan al'ummar wallahi abu malam ba zai lissafu ba kaga harkar wayan nan da kake gani kaga wayoyin nan da kake gani bala'in da ke cikin su Allah ya bar wa kansa ne kawai Allah ya mana gyara dakta in mun dan koma baya kaɗan akan maganar zance shi musulunci ya tsara yin zance ne tsakanin saurayi da budurwa tunda ba za a aure ba dole sai sun dan tattauna sun fahimci juna ya tsara ba hana a tattauna ba ne ba hana ba Na'am.
duk wanda zai aure zai tattauna da yarinyar da yake so in yana so amma duk malamai sun yi magana dole ya bisa ya tsaya a bisa hududu sharra ya halatta mutum ya gama ta da zai aura na'am amma bai halatta ya halwa da ita ba me khalwa keɓanta kirif a- a rufe a wani wuri a keɓanta ba kowa Mm.
daga shi sai ita kaga a zancen wannan zamanin ana yi mutum ya zo ya shiga falon uban yarinya ko ɗakin uwarta ko a samu wani wuri a sassake labule wani mahaddajan kofa mm.
kar ku yadda in ma za su zauna su hira da junansu su tattauna su yi a fili a ɗaɗɗage labulan falo da an ji shiru a je a kararau ya aka yi kuna nan kuwa warai kuwa ko a tura wani yaro mai shagen sa ido ya yi magana ko kuma uwar ta rinka zirga-zirga ko ta yar aiki a rinka zirga-zirga dai a gurin da an ji shiru a leƙa wallahi dan gaskiya abubuwa suna faruwa marasa kyau to wannan kenan na'am sannan kuma kada mace a zancen ta bari namiji ya taba jikinta ko ita ta taba shi ko ita ta taba shi mm.
to kaga a zancen mu a wannan yanzu fa baya yiwa sai kaɗan daga cikin su akwai wanda ma wai ita ustazi ya ce baiwar Allah a nesa take tsayawa tana can tana abu na ce sai ce ba gidajiyar banza yar ƙauye kawai ni tun da kake baran saki dawa ba saboda ba ta matsowa yana taɓa ta yanzu samarin cewa suke wa 'yan matan da duk ba a ba da sunan shi 'yan matan da suka kame kansu suka kame to dawa ne sai izage ta ya ce ba gidajiya ce wallahi mala amini to kaga wannan haduwa wuri guda a zauna a jikin kujera ɗaya a haɗa jiki shi ma bai halatta ba na'am bai halatta ba ta bayyana tsiraicinta ta fito da tsiraici
na'am wannan bai halatta ba mm.
sannan kuma um, akwai abubuwa da ake yi na na na na, na taɓa jiki shi ma bai halatta ba Mm.
kuma koda koda ya tura tambaya Mm.
koda ya ba da sadaki in dai ba a daura aure ba bata zama mata shi ba Mm.
so in za a je a yi zancen da za a kiyaye wannan to ba laifi shi ma kuma a takaita kai ya zama kullum saboda shedan yana fitinan mutane a kai zurubtu ka ga mutum kullum wani fa kullum wata ta ce kullum sai ya zo na ce ya rena miki hankali ne ma kullum sai ka ce zalla biyar hamsu salawat masallaci ne da za a ce kullum sai ya je Ka san- Kullum.
ka san wasu 'yan matan ne dakta in baya zuwa kullun nan ita kuma sai ta zace wai baya zuwa.
a'a a'a ai ba zai ma ga kimanta ba wallahi tallahi ba zai ka ba kullun ha ba kar wata yarinya budurwa ta yadda a rinka zuwa mata kullun gaskiya wallahi yayi yawa a takaice shi ba zan kayyade kwanaki ba amma dai duk uba ko uwa a takaice yawan zancen nan sannan ina jaddada wa mutane dogon neman aure shi ma a cike yake da sammatsi da hadari dakta da- dogon neman aure ka fahimce ni kuwa Eh.
dogon neman aure a cike yake da sammatsi duk wanda ya je ya taya kankanar da bata nuna ba ya taya ta ya ce zai saye ta to ya daɗe yana jira kuwa wataƙila ta riɓe wataƙila bayan ta nuna wani ya zo ya saye ta zai iya yiwa ya fara haka Mm.
to da yawa wasu sun karar da rayuwarsu suna neman wata ko suna neman wasu matan da ƙarshe auren bai yi ba yanzu wani yaro ya bugo mun ya- waya na kuka waya taimaka mai da addu'a ya za a yi da sauransu me ya faru ya ce wallahi yau shekararsa tara yana hidima wa yarinyarsa amma wani attajiri ya zo ya ɗaga shi sama ya buga shi ya kada shi an ci amanarsa an yaudare shi na ce ba wanda ya ci amanar ka kai ka yaudare kanka a irin wannan zamanin da ake cika shekara tara kana kana kana kana kana abin nan hidima to ko bujimi ne ka ka ai daure shi wannan shekarun ai yawa habba ina na ce wa- wai wai wallahi tun tana firamare yake binta ya raka ta firamare ta shiga jiniya ta gama ta shiga siniya ta gama yanzu an zo kuma an ce sai ta shiga jami'a wani babban yayanta ya ce shi ba za a auren ta ba sai sai yarinya ta fara jami'a jami'a ma ya ta raba biyu to ana wannan yanayin kuma wani ya zo ganta ya ce eh, eh, shi ne kuma yarinya ta ce gaskiya shi take so daman ba su da amana mala aminu galibin su yan matan ba su da amana wasu samarin su ma ba su da amana ka kare rayuwarka da wahala akan ta wallahi da ta ga wanda yafi ka maiko da waye wallahi kwashi shi za ta yi so a gyara da can a gurin aure a gurin zance akan tura yaro karami mai mumayyizi mai wayo yana dan gefe a zaune wannan ba laifi idan an da shi a wannan lokaci kwarai kuwa ai kyanta ma fa mutum zai iya hana zancen na ya hana shi kamar ya wallahi hana kawai kin gani kina so ka gani kana so eh to kawai a sa lokacin daurin aure ai musu aure wallahi wannan shi fi zaman lafiya wanda ya zama larura dole dole sai an yi a samu yaro mai wayo ajiye musu a gefen su a bashi dan chocolate da biskit wadatacce a zaune a tura shi ko an aike shi a mai da shi ka san wasu dabara suke ta ce je ka kirawa ne ko je ka kofar gida ka kirawa ne za a yi tsiya kenan kuna ganin yaron ya fito ku mai da shi ku ce je ka wani ya je malam Allah zai sauke amin dakta to sannan daga ƙarshe kaga ka hana mu mu yi tarihin ruqayya da ummu kulsum ka kawo mana maganar maganar zance um, a ciwo ne na'am ya kamata mu yi kokari mu gyara ba wanda baya son akai yarsa da mutuncinta kuma harkar tsakanin namiji da mace din yadda ka san kuran karfe ne da karfe kamar Duk ya inda yawwa ka san in ka kawo karfe ka kawo kuran karfe to kokari suke su haɗu na'am in kana so ka ɗauko ka ɗauko ƙarfe ka kora mayan ƙarfe Mm.
kai ƙwari ka ga- ka ɗan Ya kusantar za su rika jan junan su juna to suna wallahi so su haka haɗe.
saurayi da budurwa suke ta inda suka haɗu tsoron Allah ne kullum zai zai ji maketin ɗin su ya raba tsakanin su to maganin shi shine kar ma a bari a daɗe ana neman auren nan ko a bari ana yawan haɗuwa mala yarinya ta caɓa uban kwalliya ta yi ado ta fidda duk wani abu na fitina ta fidda gashi ta fidda waye ɗinta ta sa jan baki wata ta kwaftara gilas a idanta ta yi waye waye malam saurayi dole ya ji hankalinsa ya tashi shi ma ya caɓa kwalliya ya yi ado alhamdulillah daidai gwargwado su samarin da har yanzu Allah ya taimake mu suna shiga da shiga ta musulunci suke Eh, zaga alhamdulillah.
ko aure ne aka zo a yi baɗala ta rashin mutunci yarinyar ta yi shiga turawa irin fito da rabin ta jikinta fito da duk rabin jikinta Shi Ai, kuma ya yanzu ya sa fi rabi juna Malam uku ma.
Aminu, ya fi rabi rabi da kwata ake fitarwa yanzu kaɗan ne yanzu ake bari amma shi kuma zai zo da babbar riga Da yar ciki, shigar da hausawa da yar singileti.
cika da komai da Eh.
komai zai ga shi gingirin ita kuma ga ta tsirara ta kokarin rungumar sa shi ma kokarin runguma ta amma shi yana cikakken sa a to kai me yasa baka taho tsiraran ba kai ma muna fatan kada Allah ya kawo wannan Amin, lokacin da saurayin amin.
zai zo a tsirara ita ma Amin, yarinya za ta zo a tsirara amin. dakta ga lokaci ya jaje to lokaci ya dan karshe hadisin yana nuna mana cewar Na'am.
ba laifi mace za ta iya ganin namiji ta ce tana son shi amma na fara bayani a wancan karan cewa mace ya halatta ta yi haka idan babu wulakanci ba ta tunanin tozarta Mm.
wanda duk zai iya kika san ce an kin masa magana kina son sa zai wulakanta ki ya tozarta ki kai ki gaya masa ai hakuri ko a aika masa wani ba laifi mace ta rubuta wasiƙa ba laifi in ta faɗa da bakinta ma ba laifi tunda yanzu yan mata yanzu yawanci sai dai hakuri ko ta tura mahaifinta ya je a a a a ta dai tura wanda ya mala aminu ta tura wanda ya ko kawarta ko kuma wani yayanta ko wani dai a san dai da Wai malar idan zai mahaifinta dattijo ana ganin girmansa in yi magana watakila sai kaga an karɓi to ai abin.
kar aje ba a ci sa'a ba kaga ba daɗi Mm.
kuma ya kamata mace ta sani duk wanda kika ce kina son sa fa ba fa dole shi kuma yana son ki ba haka yake eh kar mata mace ta ga wani tana son sa ta tura masa ko ta yi mai magana ko tana masa waya ko tana masa text ko tana gaishe shi ko tana ta dauka dole sai ya so ta kowa yana da ra'ayi Mm.
yanzu wani ba irin kalar ke yake so ba wani ba irin mai ɗabi'ar ke yake so ba wani ma bai da niyyar aure wani ma watakila ma bai da lafiya wani bai da hali wani fara yake so ke kuma baka ce wani doguwa yake so ke kuma gajeriya ce wani baka yake so ke kuma fara ne wani mai kiba yake so ke kuma gashi kenan abu shi kamar a hure yake kowa da irin ra'ayinsa da irin kalan mace da irin ɗabi'arta da yake so da irin hali wani yanzu mai digiri yake so wani kuma duk wacce ta shiga jami'a ba matarsa ba ce wani kuma ya ce ba ma mai digiri ba ya fi son mai digiri ma ta fara masta ma saboda ta dan fi saukin sha'ani za ta fara aiki ta rage masa wahala wani kuma ya ce baya son wayayya da ta je jami'a ta yi karatu kowa da irin ayyuka wataƙila ke kuma kin yi NCE shi kuma ya fi son mai secondary school to duka ya iyayen yan yan uwanmu mata ba sa gane wannan kuma namiji yana da kala da irin yanayin matar da yake so ba wai dole dan kuna mutunci in ya ganki wai dole sai ya so ki ya ji ki zama matarsa ta aure ba a'a za ku iya mutunci da shi amma fa ba zai iya aure ki ba to mata ba sa ganewa wai sai su ce wai duk wacce wai duk wacce ta ce wai tana son wani wai to wai ai dole sai ya so ta a'a ba nan ba daidai bane kuskure ne yanzu wata ta matsanta mu wai sai na hada ta da wani mutum yana nan bawan Allah in hada ta da shi ni wallahi malam kamar zan mutu nace sai dai ki mutun ko in dai wani ne wallahi fa karfin ki saurara ki ma bai zai ba ke ga ki yanda Allah ya yi ki baki tsaya inda Allah ya tsaye da ke ba ga ki ga ki Allah ya kara wa kowa daraja da wannan ya za ki jefa kanki ki ce wai sai wani ya saurare ki wa in an masa magana magani zai arena masa hankali to wallahi malam zaka samu macen da gata gata nan ne bata kai ta kawo ba sai ta shiga babbar harka ko ka kuke faɗa ko sai ta shiga gidan da ko wurin da ya fi karfin ta malam aminu to ya kamata mata ku daina irin wannan makale mata a makale wa wani wani ma yana kina ta so bai ma san kina so wata ba ciwo ko kwana na bugo mun daga wata ja wai an kwantar da ita a asibiti wai tana son wani wai bai ma san tana son ta ba ce ku gaya mata ta je a tura ta a jana'izar ta wallahi in dai mazan wannan zamani ne ko damuwa ma da ke yayi so ku bi a hankali to amma dakta baka ga irin wannan in mace tana son namijin in bai so bai sani ba kamata i a samu wanda za su yi kokarin sanar da shi din watakila a dace ni fa ban hana ba ko ita ta sanar da shi ta hanyar da ta dace amma na ce a guji wulakanci dan akwai mazan da in wulakanci ne to me wani jan hankali zaka ga mazan da aka ce ana son su din in ba sa so duk wanda aka ce ana son sa yayi godiya kuma ya faɗi abin da annabi ya faɗa habbaka Allahu allazi ahbabtani fi annabi ya ce duk wanda ya ce yana kaunar ka to ka ce Allah da ka kaunace ni saboda shi ya so kai kaunace ka ina godiya Allah saka alkhairi kana da uzuri wallahi a'a ba da hali ba da sha'awar aure yanzu sayyidina Usman ma ya an gaya masa bai da sha'awar aure yar gidan sai na Umar na na Hafsa da ga mai sai ce ya gode amma yanzu gaskiya bai da sha'awar aure to ka faɗi magana mai kyau duk wacce arinya ta zo tana son son son sa baya so to ya faɗi magana mai kyau yayi mata isani ya kyautata mata ko ya ce zai samu mata mijin aure shikenan amma ai mata wulakanci ka karɓo hotunan ta a zo ana abubuwa ba daidai bane wannan Allah gane da mu amin to akwai tambaya ko mu karasa ga duka duka shirin ma nan zai kafa wannan saboda lokaci ya riga ya cinye mana sai dai mu jiftara a wani satin insha Allahu sai mu dora daga inda muka tsaya jama'a sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Ghazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Bahari Isa Sadana da ku daga sashen addinin musulunci na Dal FM wanda Hadiza Balamti take jagoranta Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وتملأ الجحف الطرمان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحف الطرمان وغسلينا لا نستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتجلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا في الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى